الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha bakwai shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu za mu tashi darasi na ɗari da sha takwas shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu har yau inda za mu tashi kafaratul yamin inda ma da yake cewa a cikin kitabul amani wannan dukiyar inda ma da yake cewa kafaratul yamini yadda ake yin kafarar rantsuwa mana na tafi yaminihi duk wanda ya warware rantsuwarsa fa kafaratu ihda hadhihi al-hisab yadda zai kafara to sai ya bude daga cikin wayannan ta'adodi halaye guda uku al'ula hali na farko idamu ajarati masaki sai mutum ya ciyar da miskinai guda goma aw min awsadi ma tud'imun daga matsakaitin abin da kuke ci ai min awsadi ma tud'imuna ahlikum daga matsakaitin abin da kuke ciyar da iyalanku kaga idan mutum yana cin shinkafa yar gwamnati misali kudin ta naira dubu ɗaya ɗari biyar to yanzu abin da ake so ya ɗauko ya bayar shi ne samu abin da kuɗinsa ko shinkafar da kuɗinta ya kai ɗari bakwai zuwa ɗari bakwai da hamsin an gane ko misali ko kuma abincin da ya yake matsakaici matsakaitan mutane suna cin sa shi za a amfani da shi idan ko mutum ya ɗauki na sama wanda yake filin ya bayar min babi aula kenan haka aka fito kawai ba a so je can ƙasa ne dan ƙasa dan wani zai iya haka sai ga sai ya tsako rubabbiyar dawa da shi ma ba zai ci ba irin abincin da walastu bi akhiri illa an tubidu saboda haka shi ma ba zai ci ya ci turbi ne fuska haka wani bata kila wani in ya baki ma sai ya watsa mare sai ya raina shi yanzu tunda kafara ce Allah za a bawa bari ya ɗigo rubabbiyar ya bayar to wannan ba daidai bane to yasa aka baka sharadi cewa ka sami min ausadi ma tu yamuna ahalikum shine abu na farko kaga kuma wannan idan ka kalla ba wahala ba duk da mutane ba wannan suka fi yi ba da zarar an zo an dafa abinci ba in aka dafa gaba ɗaya a gidan aka yi kwano goma na wayannan mabukatan talakawa aka ba su shikenan baka fara ba ta aka yi kwana goma kuma ana siyar da su ba shi kenan kawai kafara amma da yawa da wahala yanzu a wanda suka yi kafara rantsuwa kaga wanda yi wannan da wahala saboda ai kuɗi ne kuɗi za a kashe inda kuɗi za a kashe mutane ba sa so sun fi sa abin da kawai za su yi wannan daban sun gwammace su yi azumi to ballantana na biyu auki su wato ko kuma yi musu tufafi a gayyato yanzu mabukatan guda goma kowa ka sami yari biyar a baki wasu ba da suka ce hada ɗan kuɗin ɗinki kuɗin ɗinki dubu ɗaya ba tare da aiki ba wanda dai za a ɗinka ɗari biyar zuwa dubu ɗaya kowa a tsora ba a kai cewa ya ji tun da kaga yanzu ɗinki ake yi ba irin da bane da za a ɗaura kwarjalli da amjauto da da mayafi ba irin da bane yanzu kaya tufafi shine mutum ya sa riga da wando ba kuma a ce ba sai ka za hadda babban riga ba sannan kuma ba a yadda ka yi wa mutum kaya wanda yake gajeriyar riga kamar ta yan makarantar boko ba doguwar riga wanda al'ada mutum ya sa wannan mutum mai mutunci su yake sawa su za a yi mara sannan shi ma ba a yadda ka ɗauko alawaye wanda yake bibi duk yari ɗin jira saba'in ko tamanin alkabari ba ya fi shi tsada misali kada ko ka cin ji zaka ba da da'a shi ma tun aka ce min ausadi ba ta raimuna alaikum nan ma min ausadi ma ta kutuna alaikum kenan kwarai kuwa saboda haka kaga matsakaici abin da kuke kibatar da iyalin ku shi ma shi ma da za ka ɗauki sama ka dinga musu gezuna to haka aka fito ka ka fuji a jikinka ba zai kuma yadda ya faɗa wannan laifin ba an gane ko yawwa to au tahriru raqaba ko yan tawuyayi yan tawuyayi to kaga shine na kanci yan tawuyayi yan tabaiwa ko bawa babu yanzu ba wani gari da zaka je ka ce akwai bawa wanda musulunci ta hanyar musulunci haka ake babu kawai ne ya gare ka ya ce ma in ka je Sokoto dan kaga kalubalen challenge kenan na tahaddi na Malam Abubakar Gumi tun 1970 wani abu zuwa 80 kalubalen da malaman garin nan wasu da yake nan duk kace akwai bayi dinki to shi yana so a kawo man namiji wanda zai rika yi aiki a gida zai siya me yasa kullum bayin nan sai a ce sai dai mata me za ka ce Eh idan misali duk wannan su ne a gurin in ka ba su tufafi ne ai amma dai gwara ka ba da tufafin da kai ma idan ka ga mutum cewa kai ka tufatar da jiwa za ka ji nauyi ko kunya ba amma ba laifi ba ne tunda su wata ƙila su wanda ma za ka ba ɗin duk kayan su kenan ba laifi ba laifi ba ne to shine auki auda hayro raqaba kun ji matakai guda uku ko wannan cikin suratul ma'ida kamar yadda zamu ji ta nan gaba haka ta zo a jiri amma ba mana ajaza ana hadi kisar duk wanda ya gajiya ya kasa yin ɗaya daga cikin waɗannan halayen guda uku yayin da ya rantsuwa ta rantsuwa ta kafara rantsuwar kafara dan za a ga wani ya tashi sai ce ai na rantsuwar kafara na yi rantsuwar kafara sai ya lalata ma ma ya jinjina ma to sai ce fa kafaratu siyamu salatati ayyami to kafara ta kwana uku ne sai ya kasa wancan guda uku gaba ɗaya zai kafara kwana uku amma azumin kwana uku sai ce wala yajuzu takfiru bi sawmi ma al qudrati ala ahli al kisali salati sabiqa baya halatta mutum yayi kafara da azumi ku kiyaye wannan da kyau baya halatta ne mutum yayi kafara da azumi ma al qudrati tare da iko ala ahli al kisali salat alhali yana da ikon yin ɗaya daga wayancan ta'adun guda uku zai iya siyarwa sai ya kifiyar wai ya zo ya azumi tunda ba zai kashe kuɗi ya azumi ba ma ya kashe kansa ya kashewa shine zai buɗe baki mai daɗi misali ko zai iya yin tibabi sai ya ƙi ya ce shi azumi zai domin ya zo azumi shi zai ci abincin zai iya yanta baiwa ko bawa ya ƙi to shine ma da yake ba baya halatta mutum ya yi kafara azumi alhalin zai iya tsayin ukun nan kuma kowa zai iya a yanzu da Allah wanda ya zo ya rantsuwa in an ci kulau kaza kaza ko din na ga ana ta sa a social media har da masu sa kuɗi misali an yi zuwa imajiya su Real Madrid da wasu su wane ne wani kulab an yi saboda haka an sa kuɗi har da mai waya iPhone da dubu kaza ga rantsuwa ga kuɗi an sa kuma dole sai an cinye daya ko ba haka bane dole dan na ga ɗayan dubu ɗari ya za ɗaya kuma iPhone da ko dubu talatin ko ishirin ya sa wayan da na gani kenan an ce da yawa har da masu mota wani ya sa motarsa wani ya sa mashin ɗinsa duk banda rantsuwa da suka yi ba kaga sabon da aka yi wa Allah da yawa to yanzu ya zo an cinye kuɗinsa kaga laifin farko shine yayi tata domin duk abin da ka sa kuɗi aka sa mun biya da ku a nan sunansa ne tata ko sannan sai rantsuwa dan ba a yi sai an yi mutaba da rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa kaza haka ne ko ita za a fara ma daga nan sai ta bayi zuwa ga sa wani abu dan mutum zai bayi ai dai sai kuma daga baya a sa wani abu bayan an rarrantsi to tambaya shin zai ka fara ko ba zai ba tunda aikin ai ba na Allah bane Real Madrid da ko kan da ina ruwan Allah ko ba ka bane yawwa a sai kula da ya sunan sai da Allah ku tuna mun dan kun san shi PSG yawwa Paris Saint Germain Germain ko to saboda haka su ma su ko su kan su ce ina ruwan Allah ba ruwan Allah da su ko da ruwansa to ba ruwan Allah maɗaukakin sarki saboda haka azumin nan za a yi shi ko ba za a yi ba a wannan kai kafara za a yi da siyar da wato miskinai guda goma ko yi musu tufafi ko kayanta baiwa tana nan ta hausu ko ba ta hausu ba dole ne ko kuma bai kamata ma mu ba da amsa tun da zai zo gaba da wanda yi rantsuwa akan zai yi sabo duk da ka gani ban yi magana akan cewa bari sabo ba ce kowa sabo ban yi wannan magana ba ko ba ita ne ba kawai magana mahallin kiyaye shi ne wato rantsuwar da suka yi ba na za mu je gaba in muka zo gaba sai ku gaya mana ne matsayin da su sai mu ji za a yi maka kafara ba ko ba za a yi ba to sai ya kala ta'ala Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah madaukakin sarki ba zai kama ku ba bil lagwi an gane ku da abin da ake kira allagu shine ya tsakiyar rantsuwa rantsuwar da mutum yayi da kawai wanda fado mata akan harshe in irin wanda rana ya ta ce i wallahi bala wallahi ko mun yi wannan a baya cewa kawai ana cikin magana rantsuwa ta faɗo ba tare da ka kulla ta ba wannan baya mata kafara wannan rantsuwa ba a kafara sai dai ba a so ka yawaita yi dan za ga wani ta zama majiki sabo ne ai wallahi kaza kaza ana cikin yi to wannan irin wannan rantsuwar baya mata kafara wanda faɗowa take a zance ina wani ya tafi wallahi yanzu yana kawai wallahi yanzu yana ba tare da an fahimta ko yawwa to sai yace Allah baya kama ku biya imani kuma kan irin wannan rantsoyin walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku ne da rantsuwar da kuka kulla kulla ta kuka yi da kanku shine wallahi tallahi wannan kuma zuwa gidanki ba yayar ka ko kanin ka wallahi bazan kuma biya ba da registration ba wallahi bazan kuma baka komai bazan kuma baka yan sallah ba kaga wannan wani abu ne da ya gina shi akan abin da zai faru nan gaba ko wanda ya wuce wallahi tallahi ba ni na bashi ba kuma ke wayar kaga wannan kullawa yayi sosai da karkarewa yake ka karya to wannan shine wanda aka kulla bima aqadtumul ayman wannan ba ta cikin zargi ba da gangan aka yi ta to zai ce fa kafaratu to ga ayar da ta kawo wayan da abubuwan kafara wanda ya rantsuwar kafara ita'amu asharati masakin zai ciyar da talakawa guda goma min awsadi ma tu'imuna alaikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalin in kana ciyar da iyalinka kamar yadda muka faɗa yar gwamnati to sai a samu shinkafa waccan dubu ɗaya ɗari biyar sai a samu wanda ba ta gaza ɗari bakwai ba a ciyar da su in kuma ka ciyar da su yan dubu ɗaya ɗari biyar haka aka fito amma mutum goma kaga shi ne a zo a dafa kowa ya ma kwano ɗaya a gidan kowa kwano ɗaya a baki to kayi kafara shine matakin farko ciyarwa ba azumi ba dan da yawa al'umma za ga yanzu azumi suke yi a kafara ba shi bane matakin farko matakin farko ciyarwa za na farko kenan kuma mutum nawa goma ɗaya kenan misali idan mutum bai samu mutum goma ba sai mutum da ya samu zai iya ciyar da shi yau ya ciyar da shi gobe ji ba har kwana goma ya yi gobe ba ya yi amma da zai tattaro su mutum goma gaba ɗaya zuwa wasu abinci kowa nasa na ranar shi kenan ya yi ina ba ta fahimta to wannan shine abin da yake gaya mana a nan to kaga auki suwatum ko kuma wannan mutum goma da kai wato kai rantsuwa za ka yi kafara da su kai musu tufafi kowa riga da wando shi ma daga matsakaicin kaya ba wanda yake ya fi kowanne arha ba ba kuma wanda ya fi tsada ba sai a ɗauki matsakaici a musu tufafi kaga idan ka ga dama a kai su kowa a auna shi ka ma fi samun sauki ko na wajen yadin domin wani zai ci hudu wani zai ci biyar amma an ba su za ka yi kaga wata kila yadi biyar biyar za a ba su da kuɗin ɗinki kun ji wannan mataki na biyu idan an kasa siyarwa ne za a yi tufafi sai na uku sai Allah madaukakin sarki ya ce auta hariru raqaba ko ka yanta bawa ko baiwa wanda ya rantsuwa ta kafara to mataki na uku ya yanta bawa ko baiwa sai ce fa man lam yaji kun ji wanda ba zai iya ɗayan ukun nan ba ake ba kawai ganin dama da garin tsuwa za ka zo kai kafara ba sai ba za ka iya ɗayan ukun nan ba yanzu ga mutum hamshakin mai kuɗi ya yi rantsuwa ya tafi yana azumi ba azumi ya kace kai ba cewa kai ka ciyar ka yi jibabi sannan ka yin tabawa sai ka kasa wayannan wanda kuma wannan gaba ɗaya ka kalli kuɗin nawa za a kashe bai bai da yawa ba bai da yawa wajen ciyarwa dai in ka kalla misali abincin wanda restaurant yanzu nawa nawa ne plate ana buraman kai da kwarai ku ake min tambaya nawa ne plate ɗari uku ko ni ɗan matsakaici kenan ɗari uku zuwa amma ɗari uku ya arha da yawa ɗari uku fatin da ne ɗari biyar amma dai ba a restaurant ba ne eh ko kai ma akwai na talatin ne a waje a biya biyu ma akwai kuma za mu cin dan cikin zare dan dagon ya ji to yau shi ke to mun ji ɗari uku to kaga ɗari uku sau goma nawa dubu uku shi ke nan dubu uku da ita za ka je kai kafara ka in kuma mutum ya maza eh idan mutum sai abu daga nan sai ai na ɗari biyar ma akwai an na ɗari biyar yawwa to kaga dubu biyar kenan nawa kake zuba a wayarka an gane ko nawa kake zuba a wayar kan ma baka yi kafara ba baka yi azumin kafara ba nawa kake zuba an gane yawwa to sai yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyami to anan za mu zo mu ji azumin kwana uku nan dole sai an yi ajere ko ba dole bane kaga mun faɗa sai an kasa hukuncin sannan za a yi na hudu a ce matakai hudu ne wajen ne kafarar rantsuwa to sai an Allah madaukakin sarki yace wanda bai samu bai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum wannan ita ce kafarar rantsuwan ku idza halatu idan har kuka yi rantsuwa ta kafara wal aula an yakuna siyamu mutatabi'an abinda aka fito shine azumin ya zama a jere a jere lima saha an ubayyu bin ka'ab wa ibn mas'ud annahuma kana yaqra'an saboda ya inganta daga ubayyu dan ka'ab da abdullahi dan mas'ud da annabi yace ku koyi qur'anin ku a gurin su suna cikin mutum hudun nan to alarambomi ne suna da qira'a da suke karanta wato wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin akwai qira'a da ta zo a haka duk wanda bai samu damar yin guda uku nan ba to ya azumin kwana uku a jere sai ayat da muke biya wa hafsa an sauran qur'anul ashir ba gaba daya ba wanda ta zo da haka ko to amma gina ya ce mutatabi'atin a jere qala ibn kafir abdullahi ibn kafir min sahibu tafsir ne wa hadhihi qira'a wannan qira'a da kuke gani idan lam yathbut kaunuha qur'anan idan wato bata tabbata cewa qur'ani bace kamar wato tafsiri ne na wayannan manyan malaman to sai yake mutawatirin wanda yake ko kuma qur'ani ne wanda yake ya samu tawaturi dan za ku rika samun kira'a sai a ce amma ba mutawatira ba an bayyana da kyau ku yawa bala aqalla an yakuna khabaran wahida wato ba zai ka ce wato ya adal aqalla abin da zaka baki shine ka ce khabarul wahid khabarul wahid mai karanta matsalar hadisi ko ya ga me ake nufi akwai ahad ko akwai kuma me me ahad a ilimin mutsalau ahad shine ruwayar da ta zo ta gurin mutum daya ko da ta bakar farko ko ta biyu ko ta uku mutum ɗaya ne kamar hadisin innamal a'malu binniyat shine ahad sannan kijiyarsa shine mutawatir shi kuma wanda aka samu mutane da yawa shine ahad an bayyana da kyau ko yawa to sai yace aw tafsiran min sahaba ko kuma tafsiri ne daga sahabbai wa huwa fi hukmin marfu to irin wannan ana ba shi hukuncin marbu'i cewa abin da aka dangana shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam wa ma udifa lin nabi marfu'u saboda haka za a dangana shi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam cewa wannan maganar tunda ba abu ne da za a ila majalal istihada fiha ba ba fagen izi da hali bane akwai magana da kan sahabi ya faɗa to wannan magana ba a tunanin da kansa ya faɗe ta domin ba izi da hali a matsalar وقال الطبري امام الطبري يتي بعد ان رد الاستدلال بقراءه ابي وابن مسعود امام الطبري شيخ المفسرين bayan yayi raddin dalilin kira'ar ubayyu dan ka'ab da abdullahi dan mas'ud ala wujubi tatabu'i na cewa da suka yi za a kafara azumi sai an yi azumi a jere imam tabari bai yarda da wannan ra'ayin ba domin kira'ar da suka kawo ba mutawa kira ba suna ganin ko dai zama tafsiri ne nasu ko khabarul ahadi to sai ce idan har a gaira anni aftaru lisani fi kafaratil yamini an yutadi a bainal ayyami salaka kaji adalci dai dai duk da cewa a ra'ayi na yanzu imam tabari a ra'ayi na na fi ganin in mutum zai yi azumin kafara yayi azumin ajiri amma maganar dalilin da suka kawo ba dalili bane sai dai a jere jiyabi inji imam tabari ولا يفرق kada mutum ya raba li annahu la khilafa bainal jam'i ku bainal jami'i kai don babu sabani tsakanin duka malamai annahu idza ba'ala zalika faqad ajza zalika anhu cewa inda mutum zai zo ya azumin azumi yayi min kafarati na kafarata to kaga ko da yake zai ba faɗi kalmar wa hum fi ghairi zalika mukhtalifun akan cewa kai ajeran ba wani malami da ya saba a gurin ayu aware ne suka saba to sai yace wa fi'lu ma la yukhtalafu fi jawabi ahabbu ilayya imamu tabari yace ni kuwa idan da za a samu matsala wasu sun yi sabani akan kaza kaza ba yi sabani ne yace kaza wanda ba yi sabanin ba kai shi na fito haka ake yi duk lokacin da ka ji malamai sun karu juna ilimi akan matsala amma ga wata can ba su sabani wani sun yarda da ita to a je musu sabanin su dan wanda suka haɗa kan sai ka zauna lafiya ka kowa a mazhabar sa kai aiki da abin da yake so ka huta amma idan ka tafi can to wanda baya ra'ayin wannan din zai rika ganin ba daidai kai ba to shi sai imamu tsabari yace mutum ya zo yin azumin kafara yayi ajirin na fito amma fa da zai yi ba ajiran ba kuma ya halatta sai ce wa in kana al-akharu jaizan duk da cewa ɗayan mutum ya zo ya yi aware ya halatta ya ɗau azumin za ya yi yau ya yi bayan an da niyyar azumin ramu a an kafara yau yau alhamis ko gobe da su ya yi sai ranar litinin ya kuma ɗaya ranar a wata litinin ɗin ko na alhamis ya kuma yi ya yi amma niyya ce kawai za ta bambance shi da azumin ne litinin da alhamis niyyarsa cewa ya tashi da niyyar azumin kafara abin da ake so ya bambance kenan niyyar azumin kafara to shine ma ne yake ce mana alhalifu bil haram bil harami kai to kun ji wannan yanzu mun gama da shi babu da wazala a kai sai alhalifu mutum ya yi rantsuwa bil harami ta hanyar haramta wa kansa wani abu da Allah ya halatta mar kawai mutum ya rantse wallahi da biyu ba zai ƙara sa kaya ba kaga ai da ba noma za a kai shi ko kwarai kuwa to sai ce wa man kana da'ani alayya haramun to ga wani misali ba mutum ya ce ba zai ƙara cin abinci ba kwata kwata kuma har da rantsuwa yace daga yau abinci na ya haramta gare ni au da kulu dari ko shiga gidanmu bai da gida ba a gidan benar da gamman yake ce da wai ba zai na haramta wa kaina shiga gidanmu daga yau ke ko kuma audu kuli jari fulanin alayya haram a'a ba gidansu ba gidan wani gidan yayin sa kamar da nake ba ku misali ko gidan wansa gidan wani nasa wanda ya zama maduli yace ba zai ƙara shiga bai haramta wa kansa wa na hau zalika da makamanci haka sai dai lam ya harum to haramta da ya bata haramta ba domin ba Allah ne ya haramta ba abubuwan da Allah ya haramta kaɗan ne akan wanda ya halatta shi za za ku ga duk inda Allah ya halatta abubuwa za ku ga buɗe shi yake baya faɗa kaza sai dai a baka misali amma haramun din lissafo su ake da ya gama sai ce wa inna lakum ma wara azalik bayan wannan kuma duk abin da ba wannan ba koli ma alaikum al maitatu wa damu wala amri duk da aka lissafa ba abubuwan da basu goma sha ba aka ce haramun ne sauran kuma sai aka ce o hinna lakum ma wara ko sauran wanda ba wannan ba duk an halatta muku domin halal ta fi yawa haramun din ita ce kadan shi yasa duk wani abu da Allah ya haramta ba ko idan kai hakuri kana da wanda ya bi shi halal yanzu misali wanda ya je ya sata inda ya haƙura zai samu abin da ya bi wannan yana zaune kwarai kuwa haka wanda ya je ya zina in ya yi haƙuri ya matar da ta aure in yana da mata ta bi wannan kawai shi ne yake kawata masa wannan idan kowanne irin abin ka ɗauka ka auna za ka ga haka to shi ne abin da yake gaya mana nan yake cewa wa alayhi in fa'ala in fa'ala kafarat yamin idan ku yi irin wannan din sai ai kafara rantsuwa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu domin Allah ya ce ya kai wannan annabi lima tu harimu ma halallahu lak me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma tabtaki marzata azwaji kana neman yardar matanka wallahu ghafurur rahim amma ku duba Allah madaukakin sarki idan ya dan wato ya zo ya ja hankalin annabi alaihi salatu wasalam sai kuma ya lallaki ku duba tan tauba da yace aballahu an kalima abin lahu sai da aka fara lallashi da aka ce ba komai an yaje ma amma me yasa kai duk ko ɗanka ne yanzu yayi laifi da yazo sai kike cewa ba komai shi ke rayu ba abin da zan ba wannan kalmar da ka faɗa za ta sa ya saki jiki abba ba zai zane shi ba ko ba haka bane cewa ba abin da zan yi an yi ma laifi yanzu a guri ka zo kace din na yafe muku ba zan dake ku ba matsayin ka na malamin makaranta amma waye ya za a gaya ma haka ne za a gaya ma to sai annabi Allah ya ce da shi aballahu anka a yakin tabuka da ya rika karɓar tuban wasu sai Allah ya ce Allah ya yafe ba amma me yasa ka ba shi izini me yasa to kaga nan ji ma ya ayyu annabi ya kai wannan annabi sai da aka fara baki title din sa cewa har yanzu fa kai dan lele ne a guri na annabi ne kai kaga wani yanzu za a tume shi a gwamnati ba sai an fara cewa sauka daga mukamin sa ba kun fahimta da kyau cewa sauka an dutse ka wata kila ba sai sai burzin ta biyo baya to amma sai aka ce ya kai wannan annabi a sai kai ne girma ko mujina gwamna zai tume kai sai ba mai girma ko mujina to har yanzu kana da amma da zara kira ka ji ya ce wani to ka ka sauka lokacin da kira ji kai ma ka sani ki zo da haka Allah ya ce ya kai wannan annabi girmama wa tana nan lima tu haribu ma halallahu lak ka duba kalmar ma ka kalle ta zaka ji akwai tauki lima nisa tu haribu ma halallahu lak kake haramtawa wato kanka abin da Allah ya halatta ba kuma a ta kalmar gaban ba kun san ana son tadabburi na Qur'ani ma ahallallahu laka ba ma ahallallahu alayka ba ahallallahu laka abinda Allah da kansa ya halatta maka ya halatta ma yasa kake haramta wa kanka tabtaji margata azwaji kana neman yardan matanka sai Allah ya ce to wallahu ghafurur rahim an fara da lallaji an ga an kare da lallaji ka iya cewa da farko da tsakiya da kaji dillan lasar annabi tuhumar ɗan kaɗan ce a ciki. Ka iya cewa tuhumar iya ina take lima to haribu iya nan gurin ne amma sauran gaba ɗaya nan lajin annabi ne. Sai ce wallahu gafuru rahim in ma laifin ne ba ma abin da ya yi ya ba gafarta ba an gama. Idan ma laifi ne. Kadi faradallahu lakum to sai aka dawo kan kuma sauran al'umma. Hakika tabbas Allah ya farlanta muku da illata aymanikum warware rantsuwa ku dan kun yi rantsuwa Allah ya wajabta muku haka cewa ku warware ta dan sai wallahu maulakum Allah shine majibancin lamarin ku sura tahrim ana aisha radiyallahu anha to yanzu za a ga ba dalilin saukar aya qalat ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asala annabi ya kasance yana jan zuma al'ada annabi alaihi salatu wasalam duk bayan la'asa yana shiga gida kamar yadda jiya muka faɗa a karatun Huzaifatul Yaman Ibn Yaman cewa duk bayan la'asar gidan annabi alaihi salatu wasalam ɗakuna ne gida ne guda amma kowace kofar ta daban amma a jere suke kun fahimta da yau inda za ka je yanzu na gaya muku ka tambaya daidai gumbarin annabi alaihi salatu wasalam a Madina daidai wannan masallacin in ka samu kwararre wanda ya san tarihin gurin zai iya gaya ma daga nan gurin zuwa guri kaza shine cikin gidan Annabi Alisa akwai gurin da yanzu kaje kai sallah a masallacin Annabi a gidansa kai sallah a cikin gidansa kai sallah domin gaba ɗaya gidan yanzu yana wannan gurin gaba ɗaya to saboda haka kuma shine muka ce kun gana da Fatima ma a baya a cikin gidan aka yankan wata ina a duburi ta baya shi za a nabu in zai shiga gidan zai na Ali kawai ta baya zai zaga to yadda yake duk bayan la'asar zai shigo idan ya shigo gida da Najiya ta ce in gidan mu yayi shiru kamar an yi mutuwa da Annabi ya shigo sai kowace ta haushewa wato a rika murna in ya dawo to abin da yake yi duk wannan tutaran a jere idan ya tashi kowace sai ya shiga ɗakin da ya mata sallama sun kai ta ba wata matsala eh to in ya gama wanda yake ɗakin da ita ce a ƙarfi sai je zauna misali ko da a jeren da aka tawo yanzu ɗaki na biyu nan ne to tsallake ta zai sai ya dawo ya gama da sauran sai dawo ɗakin da ya zauna kaga abin da ake cewa wai kana yadda bahaushe musamman bahaushe cewa an kana da mata biyu ran da kake ɗakin wance wai ko magana ba a kai kai wacce ba wannan maguzanci ne ba gaskiya bane babu shi a musulunci saboda haka a in ba da lafiya ba za ka kula ta ba larurar ta ta taso ta abu ba haka musulunci shi sa malamai ba suke cewa ai da haka taso dare ne ma naki in ma rabon kwana ne dare ne naki amma rana ta mai gidanci haka suke kawowa to saboda haka wannan shi ne to kaga sai yace tace ya shiga ya sha zuma to idan ya shiga dakin na na Zainab idan da yaje ta kuma da tana da hikima yadda ta ta yi mata nabi Zainab din da muka biya je ko wanda aka daura auren ta daga sama saboda haka sai kawai ta mata nabi ta dan bashi abun latsawa zuma alaji kaga ya biyo kanan din ma ko eh saboda haka a to shike na ya baka guri a nan saboda haka sai ya zamto um inda ya shiga ɗakin sai ta bashi zuma ya sha to garin lasa wannan zuma mintunan da yake a sauran ɗakuna sai ya ƙara minti tun da ya zama bashi wani abu to ashe mata suna lura cewa aka shiga mai ko minti uku da ake a ɗakin ko sai ita minti goma ke ita kuma hikima ta take bashi abin da zai lasa duk ba su san me yake faruwa ba to na da ya da rana hafsa sun gane wannan dadewa da ake zai kishi ya motsa to bari ku ji me suka yi saboda haka wayan kutu inda ha Zainab bin Jahash wayan kutu inda ha yana dan dadewa a gurin ta fa wadatu ana wa hafsa nana ya ta ce sai muka kulla eh ni da nana hafsa ala ayyadina muka hada kai shine wada to aka mu wada shine yanzu kai ya hadu kan ya hadu akan cewa ni da rarrafa ala ayyadina da kala alaiha duk wanda ya fara shigowa gidanta faltaqul lahu tace da shi akal da magafir kati magafir wata bishiya ce ne kama da tafarruwa tana da wari in ka ci sai ka wanke bakinka kuma kowa ya sa annabi baya san wari kowanne iri baya shi za ya sanyi ya ce in ka ci tafarnuwa kar ka zo mana masallaci kar ka zo gurin sallah mu domin kaka cutar da mutane da mala'iku mala'iku ma ba sa so shi sa aka ce hatta miya kuka yayin da ka gama ji zaka tawo sallah in san samu ne ka yi brush ko ko kuma kowace irin miya da zaka iya bada wani odu kai ba ma sallah ba za ka cikin mutane ko domin kar a rika samun me ake kira air pollution kana cikin magana a duka kawarwa to kaga ina ga wanda kuma ya wani abin da zai iya ko ya sa turaren da kai yake bugawa kaga akwai turaren da ba ba turare bane irin turaren nan da ake cewa turaren yan wurdi ko mutum ya je sako gaba ɗaya kan mutane ka da zai buga shi ma ba a bukatar in ka sako ba irin wannan turaren mala'iku suke so ba mai kamshi suke so mai kamshi to saboda haka magajin din nan shi wani abu ne mai kama da tafarnuwa wata bishiya ce amma aka ci baki yana bugawa in ya ji domin kari a magafiyar ai yana shiga sai yana na ja ta jirgi wato suka ce kai ya zo mu ce muna jin wannan saboda haka da ya shigo in ya ji domin kari a magafiyar suna jin warin wannan magafiyar din kalala sun gaya mar kenan sai annabi ya ce a'a walakin ni kuntu ajrabu asalan yace wallahi ba magafiyar kaga dabaran mata ko yanzu sai ma sun gano me yake sha a wancan ɗakin kawai sun faɗi wannan kalmar don macen da kake cewa mai raunin hankali a haka za ta tsanawa tarko ka faɗa to saboda haka nan da nan kawai sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce a zuma na ka ki ba magajin na cewa inda Zainab bin Ibn Tijahki a gurin Zainab yar Jahki nake latar zuma falan a'uda lahu yace to tunda haka ne ba zan ƙara sha ba lan har abada ba zan kuma sha ba kaga ya haramta wa kansa abinda ne Allah ya halatta masa limatu harimu ma ahalla Allahu lak wa qad halaktu naran bi la tukhbiri bi zalika ahadan amma kake ga kowa mata saboda haka to kaga ai ka koma surar cewa ai sai da ta faɗa din wa yi asara annabi ila ba'd azwaji haditha walamma ne nabba'a hadihi go wa falamma nabba'a bihi wa zaharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'a hadihi qalat man anba'aka hadha da yace nabba'ani al-alim al-khabir wannan zancen da aka yi da ita sai da da ya zo yana gaya mata ce wa ya gaya ba ani al-alim al-khabir wanda ya sanar da ni shine masani wanda yake al-alim masani al-khabir gwani wanda duk abin da zaka yi na sirri a zuciyarka baya sani kaga wannan sababin nuzul da yake na akwai wani kuma na bariyatul kibdiya da aka sadu da wato ita a ɗakin na na'ija ko hafsa shi ma da aka zo a gani annabi alaihi salatu wasalam yake to ya haramta wa kansa sai Allah ya saukar da wannan aya duk babu cin karo addalan da Allah ya kai mu wato kan ayar wata rana za mu ji mai malamai suka ce a kai to kaga sai ce wani bin abbas radiyallahu anhu ma qala kaga sababin nuzul kenan akan zuma ne da yake ji a ɗakin nana Zainab qala fil harami yukaffir yace dangane da abin da yake haramun mutum ya haramta wa kansa to zai kafara da karka da lakum fi rasulillahi uswatun hasana kikkiawan koyi ya tabbata gare ku ga annabi alaihi salatu wasalam an fahimta da kyau ku to kun ji wannan gabar mun gaba ne sai ji annudu bakance tarihuha ma'anar bakance annuzur jam'u nazir shi bakance jam'i ne na annazuru shine bakance wa aslu wa al-inzar asalin ma'ana shine al-inzar gargadi bi ma'ana tahwi ana nufin tsoratarwa bashiran wa nadira ko bishara kuma da gargadi wa arafahu rajib sannan wasu daga cikin masu fasara suna cewa bi annahu ijabu ma laysa biwajib shine janyo abinda ba wajibi ba li hudusi amri saboda faruwan wani al'amari misali ai kaga ba wajibi bane mutum yayi azumi amma zai makala wa kansa cewa in dai kaza ya faru to zan yi kaza shi ya dora kansa yanzu ba Allah ne yake idan na baka da sai ka yi azumi ko Allah ne ya faɗa haka to zai ce ya ubangiji in dai mata ta ta sauka lafiya zan yi azumi to kaga shi ya dora wa kansa abin nufi mai kwaɗayin wani abu shine a raba horage wanda yake kwaɗayi akan wani abu wani za ka jaraba ya ce ya ubangiji in dai na tsallake jaraba wannan azumi goma zai yi to kaga sharadin sai ya tsallake in bai tsallake ba ba ba zai ba idan dai na samu lafiya daga wannan rashin lafiyar azumi kaza zan yi sai bai warke ba to kaga ba sai ba amma in ya warke ba ya dora wa kansa abin da dole sai yayi shine ba kanti sai ce mashru'iyyatuha shar'antuwar bakanti qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar ko kuka yi hidimar sa wajen tallafa wa mutane domin yi magana a baya cewa an nafaqa ba ciyarwa kawai ake nufi ba duk wata hidima mutum bai da lafiya ka taimake shi nafaqa ce ba shi da abinci ka baki nafaqa ce ba shi da kuɗin jarrabawa ka baki nafaqa duk wani abu ne da zaka taimake shi ya ji daɗi shi ake kira nafaqa sai dai layin farko shine ne siyarwa aw nazartum ko kuma kuka yi bakance min nazirin na wani abu na bakance fa inna allaha ya'lamu to ku sani Allah ya sani dan wani shi kadai yayi wannan cewa ya ubangiji in dai na sauka lafiya mata suna yi mata sun fi yin bakance zan yi azumi ko zan yi sadaka to saboda haka idan kai baka ga kowa ba ma Allah ya sani kuma kana ta'ala thumma liyaqdu tafatahu amma da take magana akan aikin haji sai Allah yake sannan sai su cire dattin jikin datti shine ayi aski wali gunu zurahu su cika bakantan su wanda yayi bakance ya cika wali yatawafu saboda haka su yi tawafi kuma bil baitil atiq a gidan da yake al atiq shine a ɗakin da yake da tsakkan ɗaki shine ɗakin Allah wa qad bada Allahu al mufina bin naziri Allah ya yabi masu cika bakance fa kana yake cewa yufuna bin naziri suna cika bakance wa yakhafuna yawman sannan kuma suna tsoron wani yini da kane wato yawman kana sharru mustadira sharrin da hawhawa yake daga addayu ne addayar ba tsuntsu ba taki yake to sharrin ranar alkiyama watsuwa yake ai mun tashira mustabshiyar wa muntakira ya zuwa yake to duk wanda ya san Allah madaukakin sarki za ga yana tsoron irin alkiyama yana tsoron irin alkiyama domin ya san Allah baya wasa da kowa sai ce ne wa na aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace man nazar an yudi Allah fa yudi ahu duk wanda yi ba kance zai ba Allah to yi ba Allah din wa man nazar an ya'tiyahu bala ya'tihi wanda yi ba kance zai saba wa Allah to kada ya saba ba mutum ne ba kantan sai yayi zina ko sai yayi tata in dai aka yi kaza ko sai na sai na yi wa wani rauni in dai kaza ne ko irin wannan ba kantan kaga ai sabo ne to sai annabi ya ce karka yi annabi an nabil mu'allaq an hada yin bakance wanda yake wanda zaka rata ya ji da wani abu ya ubangiji in na ji jarabawa zan yi kaza shine al-mu'allaq sai ya ji shine ibadar marwata ake kiranta ibadar marwata haka imam malik yake kiranta an abdullahi ibn umar qala la nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi annabi ya hana yin bakance wa qala inna innahu la yarju shay'an domin bakance baya juyar da abin da Allah ya yi kar ka dauka wai wayo kai wa Allah cewa idan ya baka jarabawa kai ma a in ya ga in da ma ka zakaci ba bakantan ka ne yasa ka ci ba shi da abin da ake nufi ولكنه يستخرج من الوكيل dai dai ba kace ana fitar da shi ne daga marwaci fitin ne baya iya kyauta sai Allah ya baki kaza ne to shine yastakhraj min alwakil shi ba zai yi sadaka ba sai ya samu kaza shine abin da ake nufi hadisi ne ingantacce wa an sa'id ibn al-harith annahu sami'a bin umar yaqul aw lam yunhaw an an-nabi yace yaji ibn umar yana cewa kin ba hana mutane yin bakance ba inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala domin annabi ya ce inna nazara la yukaddimu shay'an ba ka ce ba baya gabato da abin da Allah ya ajiye shi sai wani lokaci wala yu'akhiru shay'an kuma baya jinkirtar da abin da Allah yake so ya kawo yanzu wa inna ma yustakhraju bin nadri min al baqi ana fitar da wannan bakancen ne daga maroki kawai wanda baya iya kyauta sai Allah ya ba shi wani abu shi ma zai babi na ƙarshe mata ya sihu wa mata la ya sihu to yake ne yake inganta kuma yake ne ma baya inganta din karshe ko sai ce sihu naziru ya ya halatta mutum yayi ba kanti yana inganta wa yana aqidu ya kulla idza kana qurbatan yutaqarabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala idan har wannan ba kantan wani abu ne da zaka kusanta kanka zuwa ga Allah da shi wa yajibul wafa'u bihi wajibi ne ka tuka shi kuma li hadisi ya yi asali saboda hadisin na nayi ya man nazara an yi Allah bal yu'u annabi yace duk wanda yi rantsuwa zai ba Allah to ya bi shi wala yasihu an-nabiru bil ma'asiya baya halatta mutum ya bakanci akan sabo abin da zai yi na sabo ne walakin tajibu bihi kafaratu yamin sai dai bai sani sai yayi kafarar rantsuwa da yi kamar wanda suke faɗa yan ɗan zamanin yanzu ya ce in dai duk randa aka yi kandi sai yayi zina za a zo ba a zo ake aika rubutu ba maza su yi wa mata ko to sai a yi appointment cewa za a yi lanata to ba zai ba amma zai kafara shi ne abin da ake nufi da wannan ko sai an sha kwaya a ranar sai wani ne zai zo ya ce wa mutane saboda an gama makaranta ka ga maimakon ka gode wa Allah sai kai wa Allah ba da lafiyar to shi ne abin da yake nufi a nan to yace to baya inganta an gane ko sai ne wala sai wannan zai filma a cikin alaƙin da jibu bihi kafara su yamin ana yi ja'an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala la nazara fi ma'asiyati babu baba wato bakance akan sabo wa kafaratu kafaratu yamin kafarar da shine za a kafara rantsuwa mun faɗi kuma kafara rantsuwa matakai hudu ko wa man nazrul mubah amma ba kancan da ya halatta mislu an yanzira shine misalin mutum yayi ba kanci an yahu jama'in cewa zai tafi aikin hajji a kafa kamar yadda iyayenmu a bayan suke sai ga wani ya shekara uku yana tafiya ya wuce sudan shekaru suke ba a hanya akwai wani bawa Allah kwanakin bayan ya rasu shi ba a kafa yin je maka a kafa sai da yi shekara uku eh ya je mana ai abin da suke yi yadda ka san fulanin taki suna yi cewa an je guri ga kaza a yada zango shi ne za ga wasu daga cikin mu na wasu da yan Kano yanzu suna Sudan wani daga Sudan din bai karasa ba sai ya koma dan can wataƙila zuwan ku saura hunci biyar to bari mu kara saboda haka wannan shi ne to sai ya ce kaga au ya kuma fi shamsu ko ya bakan je cewa a cikin rana zai tsaya shi ba zai fita daga rana ba bala yana aqida bala yana aqidi kaga wannan ba zai kulla ba wala yajibu bihi shay'un ba zai kulla wannan ba ka tawo ba abin da ake bukata a gari sannan kuma ba wani abu da yi waje ba kan sanayi sai dai ne kafara kana da عن ابي هريره رضي الله عنه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين بين بنيه يتوكل عليهما annabi ya ga wani mutum ya biyo tsakanin ƴaƴansa dattijo ne dattijo ne tsakanin ƴaƴansa guda biyu yana da kotu fakala sai ce ma ki anu haza shi ko wannan dattijo me ya same shi qala ibnahu ya kace ƴaƴansa ne guda biyu ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kana alaihi nazuru ba kan ce fakala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce irkab ayyuha shehu kai da tijo hau abun hawanka fa inna allaha ganiyun anka domin allah ya wadatu gabarinka an gane ko wa annabirika da kuma bakantanka wani bin abbas na anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin bi makka annabi ya wuce ce wani mutum da gaban wani mutum a makka wa huwa qa'imun bi shams yana tsaye cikin rana fa qala ma hadha zai ce ni haka qala zai ce nadara an yazuma mutum ne wannan dattijan da kake gani ai ba kan je akan cewa zai yi azumi wala yastazinna ila al-layl kuma ba zai shiga inuwa ba har dare ga azumi ga zama a rana wala yatakallama kuma ba zai kowa magana ba uku kenan wala yazalu qa'iman kuma ba zai guje ba a tsaye a tsaye zai tsaya ba banda wayannan abubuwan abubuwa hudu ya dora kuma duk gashi da cijo qala sai abdullahi da abba zai kaga wal yatakallam wal yastazilla wani ya jilis wani timma saumau sai ya ce a oke annabi ne ma ya bada amsar ko ba ibnu abbas ba abuwar sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce yayi maganar sa sannan ya koma inuwa ya je ya zauna sannan ya cika azumin sa saboda haka magana tsayawa a rana ba magana sannan ba za a kowa magana ba annabi ya ce duka ajiye wannan ka koma gaban karshe shine man nazara summa ajaza anil wafa wanda yayi ba kanje sai gaza wajen cika bakantan ku ba mutum ne ba kanje ya manyanta da bakance a kansa yanzu ba ma ya iya azumin dogari siyarwa yake kuma ga bakance ya yi sai yake wannan zarada a ta duk wanda ya bakantan bin Allah sun ma da sai gaji ya an wabai da barin cikawa bi ma da zarada abin da ya bakantan fa alaihi kafaratu yamin to sai yayi kafara rantsuwan an uquba ibnu amir an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kafaratu nadri kafaratu yamin kafara ba kan je ita ce kafara rantsuwa da muka faɗa mata kai nawa hudu guda hudu za a bi ƙarshe ne za a aji yawwa man nazara nazaran summa mata duk wanda ya bakance sai ya mutu bi ba kabula an ya kabi yahu kafin ya yi biya abin da ake so qadawu anhu waliyu to waliyansa masu cin gado su za su biya ba kaga suna da wakil ko za su yi wanda kuma kudin gado yanzu ba za ku iya kira ta dubu biyar ne da dubu biyar maka ce da za a ciyar da wasu duk da akwai yayin da ba sa biya iyayen su bashi in sun mutu to ta yace an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna annahu qala istafta sa'd bin ubada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nazir sa'd dan ubada shugaban ausu ko khazraj da ku nake sa'd ibn ubada shugaban wata kabila ne ausu ko khazraj na ma ba da zata amsar eh ba muka tika ke to waye shugaban ɗaya kabila barin ku gaya mun ɗaya wani sahabi ne ɗaya shugabannin ga ɗaya ne ta ɗebi na ubada wane wanne ne kuma ɗaya shugaban ɗaya kabilar su biyu autu da kazarar wane ne ɗaya wanda annabi ya ce idan da an tura hamani limauti sa bin mu'azin ko lokacin da ya mutu sai da al'arfin ubangiji ta girgiza saboda girman sa a gurin Allah ka ga akwai wanda sun mutu sai saboda kasa ta yi kuka saboda nagartar su gurin Allah madaukakin sarki ba ba cikin sa har a cikin mutanen mu akwai wanda in ran da suka mutu sai saboda ta yi kuka ka koma zaɓukan gida na dai gaya muku yanzu ku je ku wani sa'ad bin ma'azin da sa'ad bin ubada satin da ya wuce a karatun mu da adawul mubara su ma sai da na tambaye su amma su na tabbaya suka faɗa cewa shugaban ausu da kazarar ga sunan su biyu kuma sai ku je ku wari to sai ya ce duk wanda ya wato ya tambaya annabi alaihi salatu wasalam akan bakance da kana ala ummi mahaifiyarsa ce wato ake wunta bakance tufiyar ta mutu abin an taɓa biyahu kafin ta biya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي فقضه عنها كيف بيا متى شيكنا awwal da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yabe mana lokacin da ya cika ku ba da isa Allah jin ka lokaci ya cika tab na'am littafi kenan sai sai a lissafa in shi kadai za a ciyar ba komai yayi Allah ya dace da mu Sa'ad kun je da wata je Sa'ad bin Mu'adh shine na Audu. Kajira kuma Sa'ad bin Ubada. Yar ku kai ba ka kaje. Daga baya ba mu ji ba ko? Allah ya jire ka. Izo da haka wannan shine. Na'am, Fala Umar. Akwai lada na bin Allah da kai baka ji ba? Man nazara an yudi Allah fa yudihu. Kun Allah ne la karka da ku. Ji Rasulullahi uswatul hasana. Kai ne na karki. idan ya rantsuwa ne eh sannan kuma sai ya karya rantsuwar bai ba shi hakurin ba ko to kaga ai yana nan akan yadda yayi kafara amma idan ya zo ya bada hakuri irin wancan ne cewa idan na sauka lafiya zai yi kaza in ba sauka lafiya ba ba ba za a yi ba ko shine irin sa ne yayi shine a nazarul mu'allaq kara da ya da wani abu duk rantsuwar da kara da ya da wani abu to na rantsuwar tana cikin ta ko da yake Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara yan uwa da suka yi jarrabawa a makarantu da waɗanda suke neman aiki Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya akwai ɗaya daga cikin kayan iyaye daga cikin wannan masallaci an mata aiki yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafaɗarta muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya sa wannan aikin da aka yi zai mata kafara muna roƙon ubangiji da sunayen kyakkyawawa da tsofin sa madaukaka bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.